أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتق يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya sare mana haduwa a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a najeriya a wannan maraice ko yammaci na talata sha ɗaya ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine sha ɗayan dai ga watan uku a shekara ta 2025 a lissafin miladiya zaman mu na sha ɗaya a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah mu ya ƙara mana tawfiƙi Allah ya sa mu dace da aikata aikin kirkin da zai zama mana sababin shiga aljanna samun yardar Allah da gafarta zunubai da samun ceton annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina roƙon Allah ya tsare mu daga shirka Allah ya tsare mu daga shirka duk abin da zai sa Allah ya fushi da mu Allah ya kaɗe shi Allah sanya mu cikin waɗanda suke kwaɗayi kuma da ƙashin kansu suka miƙa wuyansu ga Allah maɗaukaki sai yadda Allah ya so su aikata sai yadda ya so su bari Allahumma ahsin umurana يقول الله تبارك وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا bayan ya faɗi cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida to sai faɗi wannan bayan ya faɗi cewa duk wanda ya shirka da Allah to ya ɓata ɓata mai nisa, sai kuma ce in ya du'una, ai dama su mushrikai ma ya du'una min dunihi illa inasa. Wannan in ma'anarta ma, ma ce ta nafiya, ma'ana don daga cikin alamunta in kaga illa ta zo yawwa in yad'una min dunihi illa inasan ma'ana ai ma yad'una min dunihi illa inasan babu abin da suke bautawa koma bayan Allah sai masu sunan mata sune inasan hmm. a kamar da malam zai ambata mana saboda mafi yawan gumakan da suke bautawa da sunan mata suke yawa su abin nan kamar da Allah madauki faɗi a cikin suratul najmi afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra ko yawa saboda duk zaka gansu sunan mata ne wasu malamai kuma suka ce abinda ake nufi babu wani gunki sai face yana da mu'amala da jinniya wata aljana mace a matsayin ita ce orator orator dama shine wanda in an zo wurin gunki aka roƙe shi sai a samu wani aljani yana mu'amala da gunkin ko ana mu'amala da shi da masu gunkin da masu kula da gunkin sai ya ɓuya yana ba da amsa ana son kaza sai a ji magana wani lokaci har makaryata daga cikin masu wannan sukan yi wasu muryoyi mutum za su samu su ɓoye sai ya magana sai mutum ya je yana murna cewa an amsa masa kuma suna amfani da aljanun to aljanun galibi mata ne haka wasu malaman suka fassara an rawaito wannan daga Ubay ibn Ka'ab daga haka nan Ibn Abbas kuma yana cewa an an ce ina sannan ana nufin almauta haka alhassan basri ya ambata haka dai da akwal da dama ta duba su a cikin tafsirin tabari da tafsirin ibn abi hatim da sun ruwaito waɗannan ruwayoyi ma'anarsu dai abin bautar su galibi sunayensu sunan mata ne shine abin da Allah ke nufi to kaga kuwa in aka ce abu mace ne to akwai tawaya tare da shi game da zamu zo mu karanta yawwa to ya za a bautawa abin da yake ma an sa masa sunan mata wasu kuma suka ce abin da ake nufi mala'iku da su mushrikai suke kaddara cewa ko suna riya cewa mala'iku wai ƴaƴa ne mata na Allah kaga ko wanda yake bautawa mala'ika kuma suka ce mala'ikun ƴaƴa ne mata wai ƴaƴa ne kuma na Allah kaga ai suna bautawa inasan ke to sai ce wa in yad'una illa shaytanan marida ai ma yad'una illa shaytanan marida ba wani abu suke bautawa ba su roƙe shi su kira shi su yi masa bauta min dunillahi illa shaytanan marida sai shaytan wanda yake kangararre iblis Allah ya hukunci akan sai ce la'anahullah Allah ya tsine masa iblis ke wa qala kuma shi shaytan din ya ce ga abin da ya gaya wa Allah irin abin da dai ya saba a wurare da yawa Allah maɗauki ya ba mu labarin irin rantsuwar da ya cewa sai ya karkatar da ɗan adam wannan ɗan adam ɗin da ka ce sai na yi masa sujjada da ka fifita ni a kansa bayan na gaya maka ga yadda na fi shi wajen halitta shi daga yunɓu ne ni kuma daga wuta aji haka ya faɗa ko to ni ku sai na ɓatar da shi ba zan bari ya bar hanya ba sai bayinka waɗanda su sun yi ikhlasi gare ka wanda ka kiyaye su ai mun san waɗannan ayoyi suna nan a burjik a cikin alkur'ani wurare daban-daban to nan yadda ya kawo sigar sai ce wa qala ai shi shaytan la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa a cikin wannan bayin naka sai na dauki wani rabo yankakke nawa sai sun bi ni rantsuwa fa a gaban mahaliccin ya gaya masa cewa sai yayi wannan abu kuma ya roƙi Allah ya bashi dama kuma Allah ya bashi dama ka je mu gani duk wanda ya bi ka dama taɓaɓɓe ne tunda an riga an bashi hanyar shiriya an nuna masa ga hanyar shiriya ga hanyar fata in ya bi ka to da gangan ya bi ka zaka tare za a yi muku azaba duk Allah ya gaya masa wani sannan ya ci gaba yake cewa wala ubillannahu kuma wallahi sai na batar da su wannan tsaurin ido da yawa yake Allah fa ake gaya wani wala udillan na wallahi domin wannan lamun ta kasance ta rantsuwa ce yawwa wala umanniyannahum kuma zan sa musu gurace gurace su ta guri su yi tsammanin za su samu sakamako mai kyau alhali din na ɓata ayyukan nasu shine ma'anan burin nan za a yi kaza za a shiga aljanna kai ka ɗauka suna da yaƙini a kanta suna ayyukan da ba masu kyau ba saboda sun bi iblis su kuma suna sa ran cewa sun yi aiki mai kyau wala amurannahum kuma zan wallahi sai na umarce su fala kunna adhanal an'ami za su rika gutsitsire suna yayyanka kunnuwan dabbobi suna musu alama ta cewa waɗannan ba za a yanka su ba ba za a ci ba an miƙa su ga gumaka to sai sun riƙa yin wannan abun ga gumaka wala umanni wala amurannahum ko wala amurannahum kuma sai na umarce su fala yughayyirunna khalqallah sai sun riƙa caccanza halittar Allah su ji ba su gamsu da halittar da Allah ya yi musu ba sai sun musanya su gyara nan su mokaɗa nan su canja can irin da yadda zamu zo mu ji a cikin sharhin da malam dai mana da kuma kawo hadisai da suke da alaka da haka yace fala yughayyiru fala yughayyirunna khalq Allah sai Allah yace wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillahi to ku da ya faɗi wannan ku ji duk wanda ya riki shaytan waliyan ai nasiran mai taimakonsa waliyan ya bi shi masoyinsa majibincinsa min dunillahi ya rabu da Allah faqad khasira to ya tabe yayi hasara khusranan mubina tabewa da kuma hasarar wadda take kuru-kuru take a bayyane ya'iduhum shi dabi'ar sa ita ce yana musu alƙawari na ƙarya wa yumannihim yasa su ta burin za su samu kaza za su samu kaza وما يعدهم الشيطان إلا غرورا باب أبن الشيطان يكي نبوري قدن أدم كوا دا الكوري كي با أبن يكي مسو الكوري إلا غرورا سيروئي يوا شيطان سيكي رؤلسو أولئك مأواهم جهنم waɗannan kuma sakamakonsu wutar jahannama ce wala yajiduna an amahisa ba za su samu makarkata da za su gudu su buya daga wutar jahannama wannan abin kule ma'anonin waɗannan ayoyin kenan kamar da muka ambata jiya abinda malam zai gaya mana yau zancen yana da ɗan tsawo kai buƙatar mu bi shi da sauri mu karanta saboda zai faɗi illoli da ɓarnace-ɓarnace da suke tattare da shirka da Allah ta'ala yace ai ma yad'u ha'ula'il mushrikun wannan faɗin sa ne ce in yad'una min dunihi illa inasan ai abin da yake nufi ma ya du'u ha'ula'il mushrikun min dunillahi illa inasan ba kowa waɗannan mushrikai suke kira ba suke bautawa ba sai inasan sai masu sunan mata ai authanan wa asnaman musammayatin bi asma'il inasi gumaka ne da aka sanya wa sunan mata kal uzza wa manata wa nahwihima kamar uzza kaga sunan mace mana haka ita ma haka wa nahwihima da makamantansu wa min al-ma'lum yace sanannen abu ne anna lisma dalun ala al-musamma shi suna yana nuni zuwa ga abin da aka sanya wa sunan in ka san in aka sanya maka sunan kirki to alama ce ana kyautata zaton samun albarkar wannan sunan a tare da kai wajen ayyukanka da siffofinka ko yawwa shi yasa zaka ga iyaye ake son su sama ƴaƴansu sunaye masu kyau waɗanda suke da ma'ana mai kyau kaga aka san ya maka Muhammadu ya kamata ka zama kana jin kunyar ka saba wa Allah saboda wannan shine sunan fiyayyen halitta ko kuma sunan ya kamata a ce yayi tasiri a ayyukanka da siffofinka da maganganunka da dukkan tasarrufi da kake yi to shi suna yana da tasiri akan wanda aka sanya wa suna sai ce fa idza kanat asma'uha asma'an mu'annafatan naqisatan in ya zama sunayen gumakan nan sunaye ne na mata masu tawaya to kada yan yancin mata su ce addini ya tabbatar da mata suna da tawaya ayin in dai Allah ne ya faɗa to haka abin yake in manzon Allah ne ya faɗa ba buƙatar tawili don tsoronku. Ko? Yawwa, Allah da ya halitta shi ya fi kowa sanin halittarsa. Yawwa, kuma ba wani abu ne, ba abu ne da shari'a ta zo da shi ko izgili ga mata ko nuna tawayarsu ba. Cewa su a gaban Ubangiji ba su da daraja ba wannan ake nufi ba. Suna da daraja, suna da ƙima, suna da muhimmanci. amma Allah ya halicci kowa kuma ya sa shi da aikin da yake yi. Ko? Yawwa, amma a ɗabi'ar da Allah ya sanya mace, to ya sanya ta da wannan naƙasin da ba yadda za ta yi haka yake. Yawwa, tana tunda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, na qisatu aqlin wa din. Shi yasa ya ba da shaida shi kansa daga Alƙur'ani cewa in an tashi neman shaidu ko a samu maza guda biyu ko a samu namiji ɗaya a samu mata biyu saboda mata a ɗabi'a su in ba ku manta ba mun karanta a suratul baqara a wannan littafi a ɗabi'a su suna da riƙe wasu abubuwa amma wani abin da ya shafi seriousness cikin abin da ya shafi ko ciniki ko zaka ga ba su cika riƙe waɗannan abubuwan ba amma ran da aka haifi wance da ran da aka haifi wane da ranar sunan wane da ranar bikin wance wannan abun da wahala su manta maka shi ko ba haka bane saboda kowa concern ɗinsa shi yake damunsa amma cewa gonar gidan wani an yi cinikin ta ranar a gindin bishiya kaza da wani da wani su ne shaidu ba harkar mace bace an fahimci wannan da kan aka zo zancen ciniki shi yasa Allah ya kawo mana wannan um, sannan kuma suna da naƙasa ta ɓangaren addini kasancewa duk da ya fai musu aka yi haila da suke yi kun ga suna da naƙasa ta ɓangaren sallolinsu suna da naƙasa ta ɓangaren azuminsu suna rama azumi ba sa rama sallah an yafe aga na ƙasar an haɗa ta da tausayi kuma su dama can an sanya su don a jibinci lamarinsu a taimaka musu a cike giɓin raunin da ke tare da su kar a zalunce su shi yasa shari'a ta zo da wannan mai rauni to ku tallafa masa yasa kuma namiji zai zama bai kyauta ba marar kirki ne shi in ya zama yana zaluntar mu an fahimci abin amma ba fighting za su yi ta yi suna ta cewa su ba su da rauni komai namiji zai za su iya wannan kuma su ma sun san ƙarya ce ba haka abin yake ko ba haka bane a ɗabi'a ba haka bane eh a ɗabi'a kowa da aikin da Allah ya gina jikinsa domin sa kuma wannan abubuwa hukunce hukunce ne da shari'a take yi a tsari na in a general form a dunkule ko in ka zo a individual basis za ka iya samun wata macen gwarzantakarta da ƙarfin zuciyarta sai ta iya fin wani namijin a individual mataki amma a dunkule ake hukunci ana fahimtar abin yanzu a cikin kowa ya kai aisha to ka gani la addini ko la tsoron Allah to amma kuma mece ce mace ce kuma matar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da haka a irin wannan zancen su masu harkar yancin mata da yadda ake ɗora su a kai ana ɗora su akan wasu abubuwa ne da za su a ba da irin wancan tunanin alhali da za a kalli musuluncin gaba ɗaya da shari'arsa a lokaci guda a kallo duk shari'o'in to ba za a ce musulunci yana zaluntar mace ba an gane duk da an faɗi waɗannan abubuwa ɗin ai musulunci shari'arsa ba ta ƙarya don ta burge wani ko ba haka bane magana ce yadda Allah ya halittar haka ya faɗa yadda manzansa ya karɓi saƙon haka ya faɗa kuma ba wani wanda zai zo saboda kawai ya zama apologetic ga mata shi kenan sai ya cancanza waɗannan maganganun ya ce ba haka ake nufi ba babu na ƙasa ba haka za ka yi ba ka tabbatar da abin da Allah ya faɗa kar ka ƙaryata Allah mahalicci kar ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa hikima da yafi kowa adalci amma kuma sai ka zo ka duba wa yafi kowa tausayin mata da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowannan ya isa ya ƙaryata maka abin da ake so a nuna wa matan cewa musulunci ko shari'arsa tana zaluntar mata wannan duk ba haka bane wannan dai ina ga mun taɓa zancen a can baya yau zancen shirka ake sunan abin da ake bautawa ma sunayen mata ne don ya tabbatar da wannan na ƙasa yawwa yace dalla dalika ala naqsil musammayati bi tilka al-asma wannan sa musu sunan matan ya nuna tawaya a cikin wanda aka sanya wa sunan yawwa bi tilka al-asma wa faqdiha li sifatil kamal kuma yana wannan yana nuna su waɗannan gumaka masu sunan mata sun rasa siffofi na kamala aiko babu yace kama akhbar Allah ta'ala fi ghairi mawdi'in kamar da Allah madauke ba da labari ba a wuri ɗaya ba min kitabihi ma'ana a wurare daban-daban a cikin littafinsa annaha la takhluqu cewa waɗannan gumaka ba sa halitta ba su halicci komai ba ولا ترزق باسا أرزتاوا ولا تدفع عن عابديها باسا إيا تنكئ وما سبو تامس وتشوتا بل ولا عن نفسها نفعا ولا ضرا su kansu ma ba za su iya tunkuɗe wa kansu wata cuta ba. Ai kun san kissa dai wasu bayan Allah wanda sababin musulunta su ma shine a ganin abun bautar tasu an zo an sassare su sun kasa yin komai. Ko aka ɗauke shi aka jefa a kwata sai da ya je ya wanko shi ya dawo da shi aka sake ɗauka aka jefa a kwata ya sake ɗaukowa gunkinsa fa ya zo ya ajiye shi ya ga an zo an sake ɗauka an jefa a kwata a wata kwata da aka haɗa da mushen kare ko ransa ya ɓaci ya bar shi ya ƙi fito da shi ya ce na tabbata da kai ilahi ne da ba a gwama ka da kai da kare a cikin kwata ba daga ranar ya tuba ya je ya bauta wa Allah ta'ala kuma sababin shiryarsa ke. Don haka waɗannan abubuwa kuma ka duba ga duk galibi masu bauta wa gumakan nan har yanzu za ka ga ba sa rabuwa da waɗannan yanzu ka duba wadda indiya wannan suke bautawa wannan matar mai hancin giwa da hannu shida ko ko hannu bakwai ne ko takwas yauwa ga su nan dai rakwatan abu ba kyan gani to amma an kudirci wai wannan shine abun bauta kuma za a sa gatari a buge shi aka zo aka yi tsunami ne da mai haka da ambaliyar ruwa duk shekara zai zo ya shiga cikin temple din ya ruguzo da gunkin ya fado hancinsa a ƙasa kafafun sun yi sama sai an zo an ɗaga shi shi fa ake roƙo ya ba da arziki ya cuta ya kawar da cuta ya kawo amfani amma kuma in ruwan sama ya zo daga Ubangiji ko iska aka kifa shi cikin dare sai da safe za a same shi a haka. Ko wannan ya isa mai hankali ya ce gaskiya bai kamata ya ɗauko tunaninsa kuma sai ka yi mamaki ka ga profesa na mathematics, profesa a indiya, profesa medicine, waye sai je wannan ya sunkuya ya gaida wannan abu. ko ya zo gai da saniya saniya wallahi ku gode wa Allah gode wa Allah dai ba mu musulunci ya Allah mun gode maka ya Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da mu a musulunci wallahi shirka matsala ce matsala ce a kwakwalwa eh duk mutumin da zai kasa ganin girman Allah ya zo ya ɗauki ɗan adam ɗan uwansa ya mai da shi abun bauta gaskiya ba shi da hankali ba shi da hankali wala tarzuqu wala tadfa'u an abidiha bal wala an nafsiha naf'an wala darra wala tansuru anfusaha ba sa iya taimakon kansu ba sa iya taimakon kansu idan cuta ta zo mimman yuridu ha bi su'in wanda yake daga ba su iya kare kansu daga wanda yake nufin su da wani mummunan abu ku ga dai kisar annabi Ibrahim da zo sassare ya bar guda ɗaya ko ya rataye gatarin a wuyan su kuma aka zo aka tambaya waye ya ce ku tambaye su in suna magana har sun kusa shirya sai suka zo suka ce ai ka san ba sa magana ku kaga shedan kawai sai ya batar da su ya sake hana su rizini sai ce wai ai ka san ba sa maganar amma ka zo ka ce a tambaye su za kuma ku kun kasa gano cewa ba sa maganar kuma ba za su iya hana a sare su da gatari ba amma kuke bauta musu Allah kyauta yace walaysa laha asma'un ba sa ji wala absar kamar da Allah ya mana wannan a ƙarshen suratul a'raf ko yawa ba sa ji ba sa gani wala afida ba su da zuciyar da zake tunani kai zuciyar da za ta iya son mai bauta mata ta iya kin wanda baya bauta mata ma ba su da ita ko nan ya isa na ƙasa ko suna da shi in dai gunki ne bai san masoyinsa ba bai san maƙiyinsa ba bai san wa ya sare shi ba bai san saboda haka aka sassaƙo shi aka ajiye haka ba ba shi da wani abu da zai iya yi na ilimi Allah kyauta wala afida yace fa kaifa yu'badu man hadha wasfuhu yaya za a yi abautawa wannan ita ce siffarsa wa yutraku al-ikhlasu liman lahu al-asma'ul husna abar ikhlasi ga wanda shine mai sunaye mafi kyau wasifatul ula da al-ulya da kuma sifofi mafi daukaka walhamdu wal kamalu wal majdu wal jalalu wal izzu wal jamalu والرحمة والبر والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة والعظمة في الأمر والتقدير يا ذا أبر مي ونن صفوفي ولك جن سونا ونن صفوفي كأي سن إشيك كسن كأي ونن شيني أبو مبوتا شيني وندا yake da alhamdu shi ya cancanci a gode masa da kamala da kuma majdi ɗaukaka majestic shine al-majd yawwa wal jalal da girma wal izz da buwaya wal jamal da kyau duk waɗancan fa munana ne ya za a yi wanda ɗan adam ya ƙirƙira shi fa ya sassaƙo kayansa hancin irin nasa ya sa ko hannayen irin nasa duk kuma ba irin na Allah ba ba zai iya irin na Allah ba ba wanda zai iya halitta irin yadda Allah ya halitta babu wanda zai iya ko robots da ake yi ga sunan za gari an shakali kaza amma kana kallo za ka ji cewa wannan ba halittar Allah ba ce ma'ana ba shi ne irin ɗan adam ɗin da Allah ya kuma ko an iya ɗauko fata da sauransu da yadda suke yi dai a robots da sauransu za ka ga daga me suke yi daga abin da Allah ya riga ya halitta suke ɗauka su haɗa wannan su haɗa wannan su yi Allah ku ba daga shi nasa daga la shay'i daga babu zai ce abu ya kasance kuma ya kasance kuma wane ne zai iya gina ɗan adam da irin wannan jinin ya creating jini nasa ya sa ya rika yawo a jiki da cells da suke forming kowane part na jikin ɗan adam a kun san ba za su iya wannan ba yauwa kowane ɓangare leya-leya na fatar ɗan adam kawai kowanne da cells iri-iri a sanya hormones a kowanne ɓangare na jiki da glands da za su fitar da abin da za su fitar kowanne kuma da amfaninsa wa yake iya wannan sai Allah za ka da an kwaikwayi su robot da me dama Allah maɗauki ya ce duk wanda ya irin wannan Allah maɗauki sai annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya faɗa gobe kiyama sai Allah ya sa ya busa masa rai a busa masa rai domin ran shi ne ke sa jini ya zagaya a jiki shi Allah da ya halittarsa a duk mun sani lokacin da ya halicci annabi adam daga me aka halicci annabi adam daga yunku kwabawa aka ƙasa aka hada da ruwa kuma ƙasar ta different parts na duniya za ka sa ruwa aka molding aka yi ne da shi abu ɗaya kawai sai kuma Allah ya yi mutum da irin wannan perfection ɗin kuma sai aka busa rai to nan busa ran spirit din da ya shiga jikinsa shine fa aka mai da shi jini kai yanzu zaka iya sassakar wani abu ka busa wani abu kawai sai ya koma ya zama jini kuma aka yi waɗannan ɓangarorin jikin ka duban aka yi wajen anatomy aka buɗe jikin mutum ka gani ga aka sanya maka zuciya daga nan gefen hagu ga lungs ɗaya nan ɗaya nan ga kayan ciki a caccakuɗe ga akan aka buɗe maka nerves ɗin nan da suke yawo suke da hanyoyin jini capillaries ne duka ka ga yadda suke zazzagayawa ko ina wannan ya shiga nan ya fito kuma a zagaya kuma a ce maka a sakon ɗaya ake irin wannan zagayen sau adadi mai yawa duk wanda iya maka wannan abu Allah maɗauki ke na ga ƙwaƙwalwa yadda aka sanya ta nan gefen wurin rike kaza nan gefen wurin rike kaza nan gefen wurin rike kaza kuma duk yadda za a yi wani wanda ba Allah ba ba zai yi wa ɗan adam kwakwalwa ba sai dai wannan dai haka ta tasu da suke yi ta waɗannan mai suke kayan kwamfuta nan dai da ake yanzu a sawa mutum kwamfuta yawwa kuma abin da aka yi feeding ɗinsa shi zai bayar ku dai kyale su alhamdulillah ka yi imani da Allah to dai Allah shine mai wannan shine mai rahama albirru wal ihsan kalmomi ne ma'anarsu ɗaya dangane da sunayen Allah wal infirad bil khalqi shi kadai yayi halitta ba wanda ya taya shi haka at-tadbir gudanarwar duk wanda bai halitta ba ba zai iya gudanar da wannan halitta as sophisticated as it is ko ka duba yadda halittar ɗan adam take ita kaɗai to ballantana sauran abubuwa ballantana ka duba kuma wannan halittar sama abin da ke ciki na taurari kullum muna wannan zangan ka duba ka ga ƙasan nan mu da muke kai in ka je ka kwatanta ka ga girmanta da sauran stars da Allah ya halitta. Wata tauraruwa ce ɗaya, amma za a sa irin wannan duniyar tamu miliyan miliyan miliyan a ciki girmanta, ta kuma gashi nan kana ta botsarewa, uf haka za a yi kakari. To haka Allah ya waɗannan abubuwan in masu girma, to gudanar da wannan abun, iska yadda za ta zo maka. da tsari da iya gwargwadon yadda ya ga dama in ya sake ta da ƙarfinta yadda in ya so ya halaka nan da nan sai komai fa ya halaka ita kanta wannan ƙasar da kake gani wannan al'ar da ake ci ma'az iska mai ƙarfi ta isa ta halaka ta gaba ɗaya ma a neme ka arasa kaga shi suna ta tsoro ba yanzu 'yan nasa masu ilmomin abin da sun ce sun gano wata tauraruwa tana ta tahowa tana matsowa ko ba san a wace shekara za ta zo ba ana tsoron za ta gwaru da wannan duniyar da muke ciki ba sani ta kiyama ce za ta tashi ko wani abu Allah ne bi sani Allah akwai abubuwa da za ka imani da Allah suna nan da yawa yasa masu ilimin sciences idan ba su yi imani da Allah ba hujja ta fi kowa ta fi hawa kansu sama da kowa yawwa saboda su suka san yadda Allah ya yi kuma shi yasa zaka ga an fi samun masu karɓar abin daga cikin su sama da wasu kyale dai wannan zance ya ambata yace shine ina ne wat tadbir wal hikma da kuma hikimar gudanarwar da kuma al-yawa wal hikmatul azima da hikima mai girma fil amri wat taqdiri wajen umarnin da yake bayarwa da hanin da yake yi da kuma takdiri da kaddara abubuwa wato abin da ya shafi nan yana so ya hada maka ashar wal qadar ne yawa yadda Allah yake kaddara abubuwa yayi ka duba fa ka gani wannan abin da muke yi da wannan motsin da muke da bantsalewar da muke yi da da da'ato da muke yi da ayyukan alherin da muke da na sharrin dukkaninsu Allah ya gama rubuta su, ya tsara su wane zai kaza, wane zai kaza, wane zai kaza. Da wanda ka sani a ‘yan adam da wanda ba ka sani ba, shi duk ya san mu baki ɗaya kuma ya san aikin kowa. Maganar wannan ba ta mantar da shi maganar wannan. A lokacin da wannan zai ɗaga hannunsa ya ce, Ya Allah ba ni kaza, a zuciyarsa shi kaɗai ya san me yake roƙo. wancan ma yana roƙon wani abu wancan ma yana roƙon wani abu in duk gaba ɗaya a lokaci ɗaya kowa zai ɗaga hannu to maganar wannan ba za ta sa ya kasa jin maganar wancan ba kuma a lokaci guda duk yana sani wani abin ya fi ƙarfin yadda za ka iya surantawa sai sa babu mutumin da zai fahimci girman Allah wallahi sai mai gaskata waɗannan ayoyin nasa amma duk mai tashbihi ya koma ta atsili ya ƙi siffan ya ƙi tabbatar wa Allah siffofinsa ba zai fahimci Allah fa yadda ya kamata an ce maka yana sama ka zo kana ƙaryatawa an ce yana da kaza ka zo saboda ka ba shi kama ta ɗan adam sai kake ganin ba zai iya ba dama tun farko kai kai wannan matsalar da ka samar da ita a zuciyarka ka ka bar shi yadda yake baka san shi ba sai iya abin da ya gaya maka abin da ya faɗa mana wasu sunaye da wasu siffofi. To iya wannan karka haɗa shi da ɗan adam ya gaya mana laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir ya fi ƙarfin duniyan nan girmansa da girmanta ba a haɗawa. Inda ya gaya mana a cikin alkur'ani والسماوات والأرض قبضته كو يوم القيامة ƙasa ɗin nan wannan al'abdin da muke kai haka zai damƙe ta gobe ƙiyama wasamawatu sammai baki ɗaya matsuyatun bi yaminihi haka za a naɗe su a damansa to kuma za ka zo kana zancen girman sa shi Allah sai ka in an ce hannu sai ka ce an mai da shi mutum kai ka mai da shi farko da ka fara ƙaryata zancen da shi ya faɗa shi ya san kansa yaya yake a haƙiƙanin zatinsa ba mu sani ba haka da ya faɗi wannan ka ce eh ka wuce shikenan ka huta amma ka ƙaryata shi ka suranta shi da wasu abubuwa da suka zo shigo kwakwalen ka kai kuma kwakwalwar ka yar kankanuwa da ba komai za ta iya ɗauka ba haka wanda duk ya shiga harkar bid'a ba zai iya gane Allah ya fahimci haƙiƙanin girman Allah da kuma yadda ya cancanci a girmama shi haka ka gaskata Allah ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ilimin al-asma'i was sifat zaka ga girman Allah zai fi samuwa a cikin ƙwaƙwalwarka. Kuma za ka fahimci waɗannan ma'anoni yadda Allah yake gudanar da halittar ya kintsa waɗannan abubuwan ya faɗe su tuntuni za su auku ƙaddararsa kenan. Sannan kuma ga shari'arsa shi ne al'amuru wannan hayu. To a haɗa da ƙaddara da shari'a yana cikin cikar basira. Kuma wannan shi ne aikin da annabawa suka zo su gaya mana. shi abin da ya shafi kaddarar Allah da tadbirinsa wannan akhbar ne su kuma waɗannan shari'arsa al'awamiru ne wannan wahi to musulunci baya cika sai ka hada da ashar'u da kuma alqadar kamar da malam ibnu taymiya ya zazzage ilimi mai zurfi akan wannan zancen a cikin at-tadmuriyya da ya rubuta Allah ya ƙara mana fahimta to yake cewa da ya ce hal hada illa min aqbahil qabihi yanzu wanda yake da wannan siffofin shine Allah yaya za a yi ka bar shi ka je ka bauta wa wanda yake da waɗancan siffofin na ɗazu bai halicci kansa ba baya iya sanin abin da bayin suke yi su da suke bauta masa baya jin su baya ganin su haka yake dodorudo in ka lakace hancinsa ba zai iya cewa komai ba ko in ka in ka sare shi ba zai iya hana ka ba ba zai iya biyan bukatar kowa ba to ya za a mai wannan shi za ka zo ka bautawa ka rabu da mai wannan siffofi shine Allah ta'ala ai kaga ba ai hankali ba to sai ce wannan shine min aqbahil qabihi mafi munin mummunan abu addalu ala naqsi sahibihi wanda yake nuna tawaya ta hankalin shi mai wannan bautar da yake bautawa wani wanda ba Allah ba wa bulughihi min al-khissati wad-dana'ati adna ma yatasawwaruhu mutasawwirun aw yasifuhu wasifun kuma mutum ya kai mafi kaskanci shine al-khissa wad-dana'a duk ma'anar su daya eh kaskanci mafi kaskanci shine adna ma yatasawwaruhu mutasawwirun mafi ƙasƙancin abin da wani mai iya imajinin abu zai iya imajinin ya iya siffantawa au ya siffu huwa siffin ko wani mai siffantawa ya iya siffanta maka ma'ana duk yadda kake iya imajinin raunin hankali na mai bautar wani Allah to ba za ka iya ba an gane duk abin da za ka iya tunowa na ƙasƙanci da rashin fahimta da rashin basira da rashin wayo da rashin hankali da doɗewar basira to ta ƙare a kan wanda yake bauta wani wanda ba Allah an fahimci mu au ya ce wa ma'a haza tare da haka fa ibadatuhum innama suratuha faqat bautar da suke yi surar ce kawai haka لهذه الأوثان الناقصة eh a surance a zahiri shine kake ganin suna bauta wa guma suna ruku'u suna sujada suna kunna fitilu a wurin bautar gumakansu ko suna bauta waɗannan gumakan anna'isa waɗanda suke da naƙasa amma wabil haƙiƙaci a haƙiƙani ko in ka lura me suke bautawa ma abadu ghairar shaitan ba kowa suke bauta ba sai shaitan an gane zancen da yake so a nan yana so ya shigo in yad'una illa min dunihi illa inathan wa in yad'una illa me shaitanan marida yawwa suna bautawa waɗannan naƙisai waɗanda suke karkatattu kuma waɗanda ba su da iko da komai amma a haƙiƙa ne iblis shaitan suke bautawa alladhi huwa aduwwuhum to dan Allah in dai mutum yana da hankali ya za a yi ya sunkuya ya bautawa maƙiyinsa kuma ku hango yau darasin na yau bane hmm? shaitan iblis shi ne ya ce wa Allah, Tun da ka fifita wannan ɗan adam a kaina, ni kuma ne sai na sa ya ɓata, duk wani bala'i da zai sa ya koma bautar gunki, mana ce, wabil haƙiƙaci, a haƙiƙanin lamari ma abadu gairar shaitan, ba su bauta wa kowa ba sai shaitan. Shi ne nake ce mana, shi wannan shaitan. shi ne fa wanda ya yi wa Allah rantsuwa sai ya halaka ɗan adam ya hana shi bautar Allah. Ko? Kuma ya roƙi a ba shi dama ya yi haka ɗin har zuwa ranar ƙiyama. Allah ya ce ka. Amma da kai da wanda suka bi ka wutar jahannama ce makomarku. Kuga ashe Allah ya nuna ba kowa ya fi ba kowa shaidan din ya fi ƙarfi ba. Akwai bayin da sun fi ƙarfin shaidan. Daka wajibinka ne kai ka fi ƙarfin shaiɗan ka koma zuwa ga Allah. To, duk abin nan da yake suranta maka, a bautawa wane, a bautawa wance, a bautawa abu kaza, a bautawa abu kaza. A gutsire kunnan dabbobi domin su, a kunna musu fitila, a gyara musu wurin bauta, a yi kaza, a yi kaza, a yi yanka da sunansu, a yi musu sujada, a yi musu ruku'u. Duk wannan shi shaiɗan ne fa yake ba da wannan umarni. kai da kake ganin a zahiri ana bauta wa wani itace ko wata bishiya ko makamancinsa to a hakika bautar tawa ake yi ta shaidan to yanzu ka dawo ka shiga taitayinka shi waye wannan iblis da kake bauta shine makiyinka da ya rantse wa Allah ta yi maka sababin shiga wutar jahannama ashe a ƙarshe mai bautar gunki ko mai bautar wani Allah iblis din nan makiyinsa yake bautawa kaga ƙarshen rashin hankali shine ka go ka sa abokin gabarka wanda ya rantse zai maka sababin shiga wuta kuma a ce shi kake bautawa wace irin hasara ce ta kai wannan an fahimci zancen to shine malam yake gaya mana ana wa bil haqiqati ma abadu ghayra ash-shaytan alladhi huwa aduwwuhum alladhi yuridu ihlakahum wanda yake nufin ya halaka su wa yas'a fi dhalika bi kulli ma yaqdiru alayhi kuma yana ƙoƙari matuƙar ƙoƙarinsa da dukkan abin da yake iyawa zai aikata domin ya halaka su allazi huwa fi ghayatil bu'd min Allah kuma shi yana cikin mafi nisa ƙarshen nisa daga rahamar Allah madaukaki sai Allah ya ce la'anahu Allah Allah ya tsine masa me ma'anan tsinuwa ab'adahu ar-rahmatihi Allah ya nesanta shi daga rahamarsa fa kama ab'adahu Allah min rahmatihi kamar yadda Allah ya nesanta shi daga rahamar daga rahamarsa yas'a fi ibadil ibadi ar rahmatillah to kokarin da yake shine ya fusgo nasa ya nasa yadda aka kore shi ya jawo wasu a kore su tare kasan kowa shiga bala'i yana so ya jawo wani ko in ya ga ba shi kadai bane sai dan ji dama dama to shine fa aikin da iblis yake ya yi mu wannan ya karumo wannan ya jawo wannan ya haɗa a je a kurin wutsa su gaba ɗaya a wutar jahannama Allah ya tsare yace inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir kuma da Allah ya faɗa wani yawa kawai yana kiran yana jawo hankalin rindinar sa ne dan su zama ƴan wuta wali hada akhbara Allah an sa'ihi fi ihwa'il ibadi shi sa Allah ya ba mu labari akan wannan kokari da yake wajen batar da bayi da karkatar da su wata ziyini sharri lahum wal fasad da kuma ƙawata musu sharri da barna wa annahu qala li rabbih muqsiman kuma ya gaya wa ubangijinsa yana mai rantsuwa yace la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa na rantsi maka wallahi a cikin waɗannan bayin naka ne ma sai na samu rabo na yankakke ai muqaddara wanda aka kaddara ma'ana a certain portion wani yanki daga cikinsu sai na samu rabona in ji shi alima alla'inu shi tsinan nan iblis kenan ya sani annahu la yaqdiru ala ihwa'i jami'i ibadillah cewa ba shi da ikon ya batar da duka akwai waɗanda sun fi ƙarfin sa kai dan Allah an tambaye ka tsakani da Allah ka fi ƙarfin shaidan ya alaƙar ka take da Allah lokacin da kake so ka karkata zuwa ga Allah ka samu rahamarsa ka bauta masa ka yi ikhlasi kana jin wani abu yana raƙo maka ya hana ka kuma kana hannuwa to lalle baka fi ƙarfin shaidan ka yi ƙoƙari ka fi ƙarfinsa ka tunkuɗe shi ka yi ikhlasi ka ture shi ka dirmushe shi ka bauta wa Allah shi kadai duk zigar da zai maka da shubuha da zai kawo ma ka tunkuɗe shubuha ka bi masu yaƙini ka bi hanyar alladina anabu ila Allah su ne annabawa ba su da kokonto dangane da Allah amma ka zo kai kana raba kafa ka hau kan katanga kana tsammanin nan gaskiya ne nan ma gaskiya ne a dole kana tare da shedan yawwa kana son Allah ka zama a gefensa to kai watsi da shaidan kar ka bari abin da ka sani na addini bisa yaƙini wani ya zo ya raba ka da shi haka kawai ka zo kana kokonto to shi kenan kana tare da shaidan domin duk aikinsa dama shi wasuwasi ne da haka duk shubuha ko daga ina suke zuwa daga harkar wasuwasi da haka ka zama cikin masu yaƙini in dai kana da wayo Allah ya tsare mu a sai ce wa anna ibadallah al-mukhlisin bayin Allah masu wato ikhlasi laysa lahu alaihim sultan ba shi da iko a kansu wa inna ma sultanuhu ala man tawallahu karfin da yake da shi da ikon da yake da shi yana kan suwa waɗanda suka jibince shi wa asara ta'atahu suka fifita su masa da'a ala ta'ati maulahu akan da'ar ubangiji na haƙiƙa Allah ta'ala wa aqsama fi mawdi'in akhara ya kuma sake wata rantsuwar a wani wurin layughwiyannahum cewa wallahi sai ya batar da su faqala yake cewa wala ughwiyannahum ajma'in wallahi sai na batar da su baki ɗayan su amma da yake ya san baki ɗayan ba zai iya ba sai kawo istisna'i sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai zababbun bayinka waɗannan ba zan iya ba kaga ashe Allah ya tabbatar masa akwai waɗanda ba zai iya ba to kai kokari ka zama cikin su mukhlasina ne zaɓaɓɓu amma kuma sababin zamansu mukhlasin shine mukhlasina ne su lamma akhlasu akhlasahumullah li nafsihi yayin da suka yi keɓance Allah shi kaɗai suka yi ikhlasi gare shi to sai ya zaɓe su haka ba ka iya zama cikin mukhlasina sai ka zama cikin mukhlasi kun gane me nake nufi yawwa in kai ikhlasi ka tsantsance kar ka rika wasa da saɓan Allah kana neman ai an yi saɓani wasu malaman sun ce kaza shi sa kuka ga waliyan Allah na gaske abin da yake mubahi ma halan ne barinsa suke dan zai iya kai su zuwa ga shubuha amma kai yanzu ka zo in an ce abu kaza haram ne sai kai ta neman fatawa in wani malami ya ce maka haram ne kana ta yawo kana neman malamin da zai ce maka halal to kana da matsala a addininka wannan alama ce ta cewa addinin zuciyarka bata karɓe shi yadda ya kamata in zuciyarka ta karɓi addini kuma ka yarda da Allah to sallama masa ake duk inda ya sa ka sai ka bi amma kana ta wani raba kafa kana neman halal ka ga yanzu bid'a ma kana neman wai ana kana ta neman hujjoji da bid'a za ta zama cewa ai ba komai in an ce maka abu kaza shirka ce karama sai ka rika jin dama-dama shirka fa karama to ballantana shirka babba ma yanzu mutane neman mata uzuri suke yi in an ce an haɗa Allah da wani me ya kai ka wurin kai a kullum ka zama na Allah ne duk inda yake Allah kaɗai ake bautawa ba shirka babba ba shirka karama ba bid'a ba saban Allah to da haka ake zama waliyi ka zama wannan to sai Allah ya sanya ka cikin suwa al-mukhlasin waɗanda zai zaba اللهم اجعلنا من المخلصين لتي فهذا الذي ظنه الخبيث wannan abin da wannan mummuna shine shedan yake zato waje zama bihi yana zaton zai iya halakar da kowa kuma haka ya yanke cewa sai yayi akhbarallahu ta'ala bi wuqu'ihi wannan abin da ya faɗa sai Allah ya faɗa yace wa laqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu iblis yayi gaskiya a zatansa nan Allah madaki yana faɗar munin aikin mutane ne wasu daga cikin su iblis yayi gaskiya shine saddaqa ya gaskata alaihim dhannahu zatan da yayi ya gaskata menene fattaba'uhu sai suka bi shi illa fariqan minal mu'minin sai wani yanki daga cikin mu'mini ma'ana abin da Iblis yake so kuma ya yi zaton zai auku mafi yawa za su bi shi lalle mafi yawa ɗin za su zo su bi shi amma akwai na ƙwarai waɗanda su ne muminai na ƙwarai kuma zaɓaɓɓun Allah Allah zai zaɓe su ya hana su kuma za su hannu ba za su bi Iblis ba yace wa hadha an-nasibu al-mafrud alladhi aqsama lillahi annahu yattakhidhuhum wannan rabon da ya rantse cewa sai ya riƙa daga cikin bayin Allah zakara ma yuridu bihi ya zo ya ambaci me yake nufi su yi to ga irin ayyukan da zai ɗora musu su riƙa yi lokaci yayi to ina gaugare mu tsaya nan maimakon mu shiga ciki kuma ba mu ƙare ba yanzu abin da zai listin zai lissafo wasu ayyuka na bautar gumaka da masu bautar gunki suke kuma duk iblis din ne zai raya musu su rika haka kun san bautar gunki ba a littafi aka rubuta ga irin abubuwan da ake masa ko ku tambayi masu bautar ko ku karanta wasu daga cikin littattafansu babu wani abu tsayayye irin yadda bid'a take to haka shirka take bid'a ba ta da rules and regulations ko da aka rubuta aka tsara cewa kar a wuce kaza dama da suna bin wannan kar a wuce kaza ai da ba su wuce na manzon Allah ba sallallahu ko wannan ya tsaro nasa yana yi yana yi sai kuma wani ya zo daga wata rana shi ma sai ya tsaro nasa wannan ma ya bude nasa wannan ma ya bude nasa kuma ai ta farraka mutane kuma wannan shine sababin rarrabuwar mutane hakanan in aka zo shirka ba wani tsari tsararre yau a bautawa wannan gunkin da kaza wata rana wani kawai sai sheƙi aya sai ce shi abu kaza yake so a yi gunki to haka abin yake to duka wannan abin da zamu zo mu ji in Allah kai mu gobe shine iblis shi yake musu wannan wahayi cewa ku yi musu kaza ku yanke ku gutsure kunnan dabba sai ku ce wannan an yanta ta ta gunki kaza ne don haka ba a hawanta ba a ɗora mata kaya ba a kaza ba a kaza wannan babu nassi a kai wahayin wani ne da shaidan ya gaya masa to da haka yake musu wahayi suke bautawa waɗannan gumaka kuma haka lamarin yake duk wata shirka da ake yi da haka ake tsara ta da wahala ka je ka samu littafin ko yadda wani gunki ga yadda ake yi masa sai dai daga bayan wani ya rubuta amma babu wani duk daga iblis ake samowa Allah maɗauki ya tsare mu Allah shiryar da mu Allah tabbatar da mu akan tauhidi a ya nesanta mu daga shirka ya nesanta mu daga bid'a da take kaiwa zuwa ga shirka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk